من والاه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي bakwai ga watan rabi'u sani shekara ta 1445 hijirar manzo Allah sallallahu daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 22 ga watan goma shekara ta 2022 a lissafin turawa muna darasi na 142 a cikin karatunmu na wannan littafi zadul ma'ad muftasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab in yan uwa za su iya tunawa muna bayani ne akan munanawa allah zato malam yana ta lissafa mana irin abubuwan da idan bawa ya yi za a ce to ya yi wa Allah mummunan zato ya yi ta kawo misalai da yawa wanda a ƙarshe dai ya ce da yawa daga cikin mutane suna munana wa Allah zato ya nuna billahi ghairar haƙi zannan jahili ya ce a can shafi na 212 nan za mu tashi malam ya ce وكذلك من ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه من رموز بعيدة وصرح دائما بالتشبيه والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم في تحريف كلامه وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم لا على كتابه بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من لغتهم مع قدرته على التصريح بالحق وإزالة الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد باطل وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وأن كلام الله لا يؤخذ من ظاهره إلا الضلال فهذا من أسوأ الظن بالله فكل من هؤلاء آه فكل من هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهليه Sai a wannan gabar faragar din gaba daya ya kawo mana tunanin wasu ne da suke yi akan Allah umunan tunani cewa wa kadhalika man dhanna wa akbara an nafsi wa sifati wa afali bima zahiru batilun wannan yan bid'a kenan masu tawilin sifofin Allah mummunan zato ne ga Allah duk wanda ya zaci cewa ai Allah ya bada labari akan kansa da sifofinsa da ayyukansa wanda zahirin abinda Allah ya ba da labarin zahirin zahirin bayanin da Allah ya yi akan sifofinsa da ayyukansa muna abu ne batil ne idan an ga zahirin to zai fassara mummunan abu batili ya ce wa taraka alhaqa wa lam yukhbir bihi wai Allah ya bar gaskiyar bai yi bayan lam yukhbir bihi bai ba da labari akan gaskiyar ba wa inna ma ramaza ilaihi ma'ana Allah bai faɗi labarin wai gaskiyar yadda sifarsa take ba wannan wace irin magana ce ya yi ramzi ne nuni kawai ya yi rumuzan ba'ida irin nuni na nesa akan sifofinsa da kansa shi tabaraka wa ta'ala da ayyukansa shi yasa bai yi bayani na daidai ba wa sarraha da'iman bit tashbihi wal batil wai da'iman Allah ya yi bayani ne ko ya sarraha zance ne da tashbihi idan ce tashbihi wato ya yi kama da wani ya kamanta kansa da wani wal batil da mummuna abu kuma wai Allah wai وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم في تحريف كلامه Allah ya yi nufin halitta ta sa su gajiyar shi ne yut'ibu daga ta'ab su gajiyar da kawo kansu a da tunaninsu azhanahu wajen juyar da zancensa tahrif juyar da zance wa halahum fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ala uqulihim wai Allah ya yayi ihala ya juyar da mutane in suna so su gane sunansa da sifofinsa to su yi amfani da hankalinsu wai ba a gane sifar Allah da sunan Allah da aikin Allah sai an yi amfani da hankali la ala kitabihi ba wai kar ku yadda ku binciki Qur'ani wannan fa duk wasu ne suke faɗan haka akan Allah da sifofinsa wai in dai kana so ka san Allah kana so ka san sifofin Allah kana so ka san ayyukan Allah in ma za a danganta Allah yana aikin don wasu sun ce za mu zo mu karanta ma kwata-kwata ba za a ce Allah yana aiki ba to suka ce karka yadda ka koma ƙur'ani da in ka shiga ƙur'ani to za ka samu abu ɓatacce ne subhanallah wai Allah kuma shine yake nufin haka wai ya kiyasa mutane su je su fahimci shi a ƙur'ani sai ba su da hankali bal arada minhum an yahmilu kalamahu ala ma ya'rifuna min lughatihim wai Allah ya nufaci bayi ne kawai duk lokacin da ya zance kawai su duba lugar su su me suka fahimta a wajen su kawai su amma fa ma a kudarci ya ala tasrihi bil haqqi Allah fa yana da iko ya sarraha gaskiya amma ya ki wa izalatil alfad allati tuqi'uhum fi i'tiqad al batil kuma yana da ikon ya kawar da lafuzan da ya sa din lafazan da yasa da za ta iya za su iya sa mutum ya fada cikin bata ai Allah yana da ikon ya kawar da lafazan amma bai kawar ba wa dhanna annahu huwa wa salafuhu abbaru an al-haqqi duna Allah wa rasuli mutum ya ji wannan mai zaton cewa shi da waɗanda suka gabace shi masu irin wannan fahimtar su ne za su yi maka ta'abiri abbaru su maka ta'abiri dangane da hakikanin ma'anar Allah da hakikanin sifofin Allah ba wai Allah ba wai annabi ba ba Allah ne zai baka labarin kansa ba tunda bai faɗi labarin na gaskiya ba a billah wa rasuli da ko manzansa ba za su gaya ba wa annal huda wal haq fi kalamihim su shiriya da gaskiya a zancen su yake ba a zancen Allah ba mana dan ka karanta Qur'ani ya ce ma ga sifar Allah kaza to wannan ba daidai bane dan ka karanta magana annabi an ce ma ga aikin Allah kaza to ba daidai bane a su tasu shine daidai wa anna kalam Allah la yu'khadhu min zahiri illa dhalal wai maganar Allah ba a riƙon zahiri wai duk wanda ya riƙo da zahirin maganar Allah to ya ya haubata fahaza ma'ana wai in Allah ya magana dole sai ka je gurin irin waɗannan malaman su za su gaya ma me yake nufi har kai da ka shiga Qur'ani ka ce abinda Qur'ani ya faɗa shine wanda ka ka fahimci bata da ka gaskiyar tana wajen su Ibn Qayyim ya ce fahaza min aswa'i dhanni billah wannan mummunan zato ne a ce wai Allah shi yayi haka an muna na Allah zato kullu man ha'ula'i min adh-dhannina duk min haula duk waɗannan suna cikin masu munana wa Allah zato shine zanna sau munan zato wa min adh-dhannina billahi ghayra al-haqq ma wa Allah zato ba na gaskiya ba zanna jahiliya zato na jahiliyanci kun san su wa yake nufi waɗannan su ne ‘yan bid'a waɗanda ba sa fassara ayoyin Allah na sifat masu kaucewa yanzu an ce wa qalatil yahudu yadullahi maglula zan yi fashin bakin abin da malami yake nufi yahudawa sun ce hannun Allah a makale yake yadullahi maglula hannun Allah a makale yake in ji wa in ji yahudawa to sai Allah ce bal yadahu mabsutata ne lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutata ne hannayen Allah guda biyu a shimfiɗa suke yin fiƙo kaifa ya sha'u yana cewa yadda ya ga dama yanzu a nan gurin shi ne na farko dai yahuda sun ce hannun allah allah da kansa kuma sai zo ya ce hannayensa guda biyu a shimfiɗa suke to a wannan fassarar su malaman da suke da irin wannan aƙida suka ce duk wanda ya ɗauki wannan ayar a zahirinta to ɓata ne ai allah bai yadda ba kawai wai akan sifarsa da aikinsa ka karanta ka gane a'a dole sai ka je wajen waɗannan malaman su za su gaya mu to idan sun zo su maimakon su ce hannun Allah sai su ce ƙudura Allah tawili waje a rabbuka wal malaku saffan saffa wai ba za a ce Allah ya zo ba kaga sun canja ƙur'ani sai a ce waja'a amru rabbik umarnin ubangijinka lamarin ubangijinka ya zo ba za a ce Allah ya zo ba to yanzu a cikin ayar Allah ya tabbatar Yahuda sun ce yana da hannu shi da kansa da ya zo ya ce yana da hannaye to su waɗannan yan bid'a masu wannan tunanin cewa suke yi fahimtar qur'ani in dai ka bi qur'ani ka bi zahirinsa to bata ne a'udzu billah wannan su ne masu ilimin baɗini da ake faɗa ai shi ilimi akwai na haƙiƙa akwai majazi akwai baɗini akwai zahiri to shine abin da ibn al-qayyim yake ne kun san su wanda ba sa iya fassara qur'ani da yanda yazo a zahirin sa sai sun yi mai kwana ba za a ce Allah ya zo ba ba za a ce Allah yana da hannu ba ba za a ce Allah yana ji ba inna Allah sami'un basir ba za a fassara haka ba يسمع بلا سمع يسمع بلا سمع يرى بلا بصر كذا تاويلات su ba za a ce Allah yana da kaza ba sai dai su ta tawili su ki fassara ƙur'ani a daidai ya ce wannan mummunan zato ne ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya riga ya tabbatar to menene manhaji na ahlus sunna kai duk wata sifa da Allah ya bayani yana da shi abinda ake da bukata a gare ka ka yi imani ka yadda cewa Allah yana da ita kamar yadda ya ce na da ita ka ji ɗaya abu na biyu ka taɓa tunanin wannan sifar iri ɗaya ne da sifar da kai ka sani ta ɗan adam ko wata halitta laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba abin da ya kama da Allah ko menene shi dan an ce Allah yana da hannu kai matsalar da ka samu sai ka tuno hannunka sai ka tuno na Allah sai ka tuno hannun akuya sai ka tuno na Allah wal iyad billah dan an ce Allah yana gani sai ka dauka gani ne da ido irin naka dan an ce Allah yana ji sai ka fara yin tashbihi ka rinka tuna cewa irin jinka ne to anan ka bata shabbahu summa attalu yan bid'a ana faɗan sifar Allah sai su tashbihi su kamanta Allah ana cewa Allah yana ji sai oke ji irin na wani kenan to kuskure ne bid'a ne Allah yana da hannu sai suke tunanin irin wannan hannun subhanallahi saboda kokolwar su ba ta iya tuno musu wani hannu in ba wanda suka sani ba Allah ba abin da ya kama da shi suna ne kawai aka gaya ma amma kai ka san da manna Allah ba iri ɗaya bane da kowa ni da kai ma fa ganin mu ba ɗaya bane ni da kai yanzu duk gashi idan ku gwara-gwara kuna ganin littafin ku ni ku sai na kwaftara wani gilas a ga ido na ko da yake saboda wannan wutar da suke danna mun ne fa nake sa ni ba wai bana gani bane dan da saurana yawa kar wani ya dauka ko na yi karne wannan wannan abar yau da gobe sai ta me da kai ba daidai ba yawa ka gani da kai ma na yadda wani ya kwani yanzu wani in yi bude idan sai iya hango maka daga nan zuwa can wani kuma zai ce iya ne yake gani wani yanzu zai kanta littafin sai ya haka wani kuma haka yake haka ji wani yana ji da wuri wani kuma sai an matso kusa da shi ƙarfi daban ne zaidu yana da ƙarfi musa yana da ƙarfi yanzu ƙarfin musa da zaidu ɗaya ne ɗan adam yana da ƙafa sauro ma yana da ƙafa dan allah ƙafar ɗan adam da ta sauro iri ɗaya ne to dan me dan an ce Allah yana ji sai wani ya ce jin Allah da na wani iri ɗaya ne dan me da an ce Allah yana da hannu suna ne kawai ba wanda ya san hannun Allah wallahi ba mu sani ba an ce Allah ya daidaita akan al'arshi masu irin wannan tunanin fa duk ayoyin da Allah ya magana akan isuwa alal arshi inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa alal arshi Allah ya daidaita akan al'arshi ko an ce Allah yana sama sai su ta batawa su a ai wannan bata ne wannan in ka fassara wannan ayan haka Qur'ani ba a daukar sa a zahiri sai a dora mu akan ne, kuma baɗinin sai su zaɓi malaman su ce su ne za su gaya maka mai Allah yake nufi to wannan shine mummunan zato da haka a wajen ahlus sunna Allah yana ji ba irin da kowa ba Allah yana gani ba irin da kowa ba Allah yana da hannu ba mu san mu wani iri ba kawai mu ya ce yana da shi me yasa ma muka ce yana da shi dan shi ya faɗa yana da shi mu da bai faɗa ba da fara mu faɗa ba Allah ya ce yana zuwa ba irin yadda Zaidu yake zuwa ko gwamna yake zuwa ko wani yake zuwa ba Allah ya ce yana saukowa daga saman bakwai zuwa wannan sama ta ɗaya kullum yan bid'a in sun zo sai su su tozarta wannan fasara ba za su fasara shi da nuzul ba yanzu rabbuna da ubangiji ya faɗa annabi ya faɗa ubangiji mai yana sokowa ba za su abin nan ba ba za su fassara shi haka ba to mu mu san ya yake sokowa don bai gaya mana ba da ya faɗa da za mu faɗa da haka sunan ne kurin yayi iri ɗaya amma ma'anarsa kaifiyarsa ya yake ya yake Allahu a'lam wannan shine aqida ta ahlus sunna akan majrar sifat sifofin Allah da aikin Allah ko an ce Allah yana wani abu kawai ana bayani ne don mutum ya ji ƙwaƙwalwarsa ta iya tafka amma ba wai cewa haƙiƙanin abin da aka faɗa ɗin shine haƙiƙanin fassara abin da Allah yake yi ba kun gane wannan Allah ya gane da malayin shi wa man zanna annahu yakunu fi mulkihi ma la yasha'u to ga wata tabargazar kuma wala yaqdiru ala ijadihi wa takwinihi faqad zanna bihi zanna sau'i to malam a cikin yan bid'a wani fadin musulmi ne masu wannan abu amma yan bid'a ne wai Allah nan da ake faɗa wai wani abu yana iya faruwa a mulkinsa abinda bai so ba ana iya yin abinda baya so subhanallah wai a cikin mulkin Allah akwai abin da ake yi baya so ya fi ƙarfinsa sannan wala ya ƙadiru ala ijadihi wa takwinihi ba zai iya ba bai isa bai samar da wannan abin ya yi shi akwai wani abin da Allah baya iya yi duk wanda yake yi wa Allah wannan mummunan zaton wannan zaton to ya munanta wa Allah zato ai wannan tabbatar wa Allah ta waya ne idan kai magana sai ok kina Allah yana iya yin komai sai suka ce eh sai sai ok Allah ne Allah ne ya halicci zina kenan sai kai tirs shi ya halicci sata shi yasa aka yi sata kenan shi yasa aka yi luwaɗi shi yasa aka yi kaza sai kai tirs to su abin da suka fassara duk abin da Allah baya so in dai an yi shi tofin ƙarfinsa aka yi aka yi shi kaga wannan mummunan tunani ne amma me manhaj na ahlus sunna Allah da ya kawo duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya akan jarrabawa ya dora ta wa hadainahu najidain ya shirye da dan adam hanya biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wani bangare aljanna wani bangare a wuta najidain wannan hanyar dama wannan hanyar hagu mu'minun wa kafir fa minkum mu'min wa minkum kafir wa minkum mu'min a cikin ku akwai kafiri akwai mu'mini akwai sama akwai ƙasa akwai dama akwai hagu kaga duk ya rarraba yayi bayanin kowace hanya ya halici gidan aljanna kuma ya halici shedan ko aljanna dai dan ya sa mutane a ciki shedan kuma wanda ya masa da'a ya yi aikin aljanna ya ƙi aiki da ƙur'ani da abinda annaba suka zo da shi sai ya sa shi almajirin shaidan ya shiga wuta ga wuta ga aljanna kuma ya yi bayani don kada ka ce ya zalunce ka sai ya turo annabawa babu wata al'umma face wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya gudana a cikinta ta yayi ta wa'azi wani adamu suka jefe shi wani annabin suka zage shi wani annabin suka ce mahaukaci ne wani suka ce kaza ne yanzu duka ya turo annaba su yi bayani ce ku yi wa mutane bayani wanda ya kaza ya yi kaza ya kaza zai shiga aljanna wanda ya kaza ya kaza zai shiga wuta to amma sai ya kaddara faruwar wannan abubuwan na alheri da na banza yanzu duk abin da ya faru a duniya da kaddarar ubangiji ne annan kaddara kauniya ake cewa akwai a kaddara shar'iyya akwai kaddara kauniya kaddara kauniya shine kawai komai duk abin da kawai zai kasance inda duniya za ta gudana ta ta gudana kawai ta ta faruwa ta ta faruwa wani ya sata da sanin Allah kauniya ce amma ba wai dan Allah yana so ba kuma ba wai dan Allah ya yarda ba an yi kafirci a duniya Allah ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yiddirwa bayan su su kafirci ba amma kuma da sanin sa akai kafirci yanzu mai gida da gidansa ya gina gidansa ya komai da komai a gidansa za a zo zance da yarinyarsa a yi barna da ita amma shi ya gina gidan kuma ya san yarsa ta zo ta gayyato wani amma ba shi labari amma yana so dan wani ya sha giya a duniya ba yana nuna Allah ya yarda da wannan abun ba to su sai suka fassara cewa ai duk abin da kaga ya faru wanda Allah baya so karfin sa aka fi kawai akai kaga sun nuna wannan gajiyayye ne Allah ke akwai wasu maganganun ba su da daɗin ji amma dai tun da karatu ne dole mai bayani ku sani akwai masu faɗar haka malam malam akwai wanda ya ce fa cikin yan bid'an nan duk wanda ya zo nan duniya ya saba wa Allah kuma Allah ya kai shi wuta ya kona shi ya cuce shi ya zalunce shi suka ce ba an ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba to tunda baya so kai sako ya hana ka mana idan kun tafi shine mai iko akan komai to baya so ba to ba sai ya hana ba to ya zai barka kana bawansa ka je kai sako kuma ya zo ya ce ga wuta ya kona ka subhanallah subhanallah akwai kuma 'yan jabariya su kuma cewa al'insan majburin bi nafsihi duk abin da ɗan adam ya yi shi ya ga dama ya yi Allah bai isa ya hana ka shagiya ba kuma bai isa ba in kana so kai sallah ya hana ka kai kake yin komai akwai kuma waɗanda suke cewa duk abin da kai Allah ne ya maka in yana so ka shiga aljanna sai sa ka ci sallah kuma dan wuta ne sai sai sa ka kaje ka shiga kai ta aikin wuta waɗannan sun cire wa ɗan adam mashi'a akwai wanda suka cire wa Allah mashi'a mana bai da iko bai da ganin dama yayi ai ai kaza akwai wanda kuma suka ce ɗan adam bai isa ya tasarrufin komai ba duka wannan bayanan bata ne malam za mu yi ta bayani yadda daidai din yake kun ji wannan tabargazar mummunan zato ne ومن ظنه أنه متعطل من الأزل إلى الأبد عن الفعل ولا يوسف به ثم صار قادرا عليه فقد ظن به ظن سوء duk wanda ya yi zaton annahu muta'attilun min al-azal zuwa tun fil azal asali ilal abadi har abada Allah baya iya yin wani aiki Allah baya aiki muta'azzilun muta'attilun min al-azali ila al-abadi anil fi'li timfil azar har abada Allah baya aiki ba wani aiki da Allah yake yi wala yusufu bi kuma ba a sabanta Allah wai yana aiki tun masara qadiran alaihi daga baya ne daga baya ne sai Allah ya samu iko wai da inna lillahi wa inna Allah ya sauya wai da ne sai daga baya Allah ya samu ikon yin aikin amma tun fil azal Allah bai da ikon yayi wani aiki in ka ga dan adam yayi to sai da dan adam yayi Allah ya samu daman yin abu kai irin waɗannan mutane batattu akwai masu tunanin cewa fa yanzu abin da ka shirya za ka yi an jima a nan Allah bai san za ka yi shi ba sai bayan kayi zai gane kayi ba ku gane ba karatun abinda duk kake da niyya za ka yi shi nan gaba akwai yan bidi'a masu wannan tunanin cewa wannan abinda za ka yi nan gaba allan da ya halice ka bai san me za ka yi amma shi baya gane aiki sai bayan bawa ya yi aikin yake ganewa an yi wato mana kaji ana ma bayani yan bidiya yan bidiya za ka maka bayanin wasu yan bidiya wato za ka ɗauki naka fa da dama dama wannan fa duk ƙungiyoyi ne masu zaman kansu kuma duk yantamu na ilal islam yasa wani malami ya ce ta Allah ya taimake mu yan bidiya mu ai ba sa karatu ai da suna karatu suna karanto irin waɗannan bidiyoyin wani zai tafka wata tsiyar ya faɗa ai sai ya kaɗa hanjin mutane ai to Allah ya taimake mu ba sa karatu suna nan iya yar bid'a su suka tashi inna wajanna aba'ana ita suka rike to sai ku je ai ta fafata da kuwa amma da za su zurfafa su shiga karatu akan wasu kasar gumammun yan bid'a to za su wahal da mutane sosai dusu wannan ibn al-qayyim sun yi fama da isa ibn taymiya da irin waɗannan kasar gumammun yan bid'a bari ku jona ku ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات daga cikin bidiya akwai masu zaton cewa Allah baya ji baya magani kuma bai ma san abubuwan da suke samu a duniya ba al-mawjudat wai wai a ce Allah ya san kaza ya san kaza wallahi malam suna ce bai san da su kuma Allah ne amma bai san da su ba la ya'lamu al-mawjudat abubuwan da suke samun mu things da suke in existence Allah bai san da su ba subhanallahi bai fai fashin baki ba duk wannan kawai yana kawo maka munan zato da wasu ke yi ba wai sharhi yake da bayani ba aka sani akwai masu wannan tunanin ba mamaki wata ran ka ji wani Allah kiyaye ka je yana faɗan cewa Allah bai san da abubuwan nan ba to shi ma faqad zanna bihi zanna sau yayi mummunan zato duk wannan fa kafirci ne zanna sau din wa man zanna la iradata lahu wala kalama yaqumu bi wasu suka ce Allah bai da wani nufi kaga kai kana nufi ko yanzu ai akwai nufin ka a zuciyarka suka ce Allah haka yake khalin min al-irada bai da bai da manufa a'udhu billah a'udhu billah kuma Allah baya magana yanzu malam idan ka ce Allah baya ji baya gani wannan ba tawaya bane to baya ji baya gani yaya abubuwan in sun faru zai gani zagin Allah ne wannan amma wai ba za a ce Allah yana ji ba wai ba za a ce Allah yana gani ba to ga nan ma taɓargaza bai da irada bai da nufi ya nufin ya yi wani abu ba zai yi ba kuma wai baya magana kurma ne kenan a uzu billahi wala yi kallimu ahadan baya wa kowa magana to ina magana wa kallama Allah Musa taklima suka karyata to ina maganar maganar da yake wa mala'iku na wahayi na Qur'ani shi kansa bara a ce magana Allah bane su fa a wajen su kutukutu Qur'ani ba magana Allah bane ko ba kun tafi alquran kalamullah ba to akwai wanda ba su yadda ba Allah ma baya magana ballantana ma ya ce wai kaza wala lahu amrun baya da wani umarni wala nahyun baya hani ya qumu bihi Allah bai da wani umarni ko hani sam to wai waɗannan ya suka fassara Allah ne kan waɗannan fagar zanna bihi zanna sau yayi wa Allah munan zato ga wasu ma ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على أرشه ba'inan min khalqihi wannan jama'ar mu kenan wanda ya zaci cewa ko ya faɗi cewa ai Allah baya cikin sama baya sama kuma baya saman al'arshin sa bara a ce Allah yana sama ba sai dai a ce Allah yana ko ina wa annal amkinata bin nisbati ilayhi sawa ai duk wani wuri a wajen Allah da ɗaya ne wai bara a ce yana sama ba kawai yana ko ina ko'ina kamar yadda suke faɗa wannan mummunan zato ne ga Allah ƙaryata ƙur'ani ne a amintun man fi sama'i an yaksifa bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintun man fi sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadir duk sun mastawa alal arshin da ƙur'ani ya ta faɗa duka fa ba su yadda ba wai bari a ce Allah ya daidaita akan al'arshi ba kuma annabi ya gaya mana Qur'ani ya gaya mana sammai din nan guda bakwai ne ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai a saman bakwai ta ƙarshe a a samanta ta ƙarshe me a sama ƙarshen ruwa ne akwai iska akwai ruwa ka duba iko na Allah ka duba ƙudurar Allah sama ta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ƙarshe sai Allah ya shimfiɗa wani ruwa da ya mamaye duniya gaba ɗaya amma ya hana ɗigo ya tsago ya taho yana riƙe da shi ruwa ba wanda Allah ba wanda Allah ya sanar da shi yawan wannan ruwan a saman ruwan sai Allah ya kafa gadon mulkinsa al'arshi al'arsh sun mastawa al'arsh Allah ya daidaita akan al'arshi shine gadon mulki gadon sarauta wani iri ne wallahi ba mu sani ba amma mu ya ce yana da gado da haka dole za mu faɗa yana da gadon da ya daidaita kuma ya ce ya daidaita wace irin daidaita ya yi irin yadda sarki ya yi a'a irin yadda waye ya yi a'a mu ba mu sani ba wani ya zo ya tambayi imam malik ya ce kun ce allah ya daidaita akan al'ashi a sama ya ce kai fastawa ta yaya ya daidaita imam malik ya ce ban sani ba daidaituwa dai sanannen abu ne amma ta yaya to waye san girman allah da zai gaya maka ya daidaita waye sani babu to su idan sun zo duk waɗannan nasoshi sai su karyata su bara a ce ba ya daidaita akan al'arshi bara ma a ce yana sama to yana ina kuma abin mamaki duk wani dan bid'a a duniya nan idan yanzu zai addu'a kuma sai haka sai daga hannu sama ka ji tifka da warwara to da ka daga hannu ko yaro ne malam ko yaro da bai taɓa zuwa islamiyya ba ka ce kai kai roƙi Allah mana sai ga ya haka me yake nunawa kuma kuma sai su zo bayani a maulidi ai manzon Allah ya yi isra'i da mi'raji ya je kaza ya je kaza ya hau sama ina ya zai hau sama tunda kun ce yana ko ina ai sai ku ce ya take waye a duniya ai tikka da warwara ina ya je ai bid'a ba ta yi ba malam ba ta yi ba to shi yasa ahlus sunna su duk abin da Allah ya kawo cikin Qur'ani ko za su faɗi yanda yake amma ta ƙaƙa tafsiri da bayani yaya girman Allah yake waye ba wanda isan kawai to su waɗannan yan bidan ba za abinda Qur'anin ma ya faɗa ma ba za ma a faɗa ba wa man qala subhana rabbiyal asfal kaji kaman ƙala subhana rabbiyal a'la ka san ka san idan kai idan kai idan kai sujada ba kana cewa subhana rabbiyal a'la ba akwai wani dan bidan da baya faɗa tambaya nake akwai shi akwai wani shehi da yake cewa Allah yana ko ina in yazo sujada baya cewa subhana rabbiyal a'la ai ce me ma'anar subhana rabbiyal ala tsarki tabbata ga ubangiji na madaukaki da yake sama akwai wanda in yazo fassar in yazo in yazo sujada baya fada to ya zaka gama wannan akar maka Allah kuma ka zo mana taro ka ce mana Allah yana koyi ne adina yi Allah makani kaza kaza kaza wai makani wai to ko inan ba makani bane ka san malam suka tashi sai suka ce me da wanda yace subhana rabbiyal asfal da subhana rabbiyal ala duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya saboda aqidar su su basu yadda Allah yana sama ba wai tsabar wai kar ma ka yadda Allah yana sama in ka kafa goshin kai kace subhana rabbiyal asfal subhana rabbiyal asfal saboda in kace subhana rabbiyal ala ma na ka yadda yana sama wai duk wanda ya faɗi wannan da in ka dama ka faɗi wancan ko ka faɗi wannan duk ɗaya ne nan babu babu duk da ya zo ta siban da Allah babu babu wai tun babu babu ma babu ma shikenan ya kore ma Allah ma babu gaba daya yan bid'a malan su zo su ta maganganu ba aya ba hadisi ai shine maganar hankali din ai yanzu wai su me za su ragu da shi in sun ce Allah yana sama shi fa yin sama Allah ya sauke faqad dhanna bihi akbaha dhanna kaga sama annabi ya ce wani bawan Allah da ya kuskure ya ce ka je ka yanta baiwa mumina aka kawo ta za a jarraba ta a hadisin muslim ba sa son wannan hadisin yan bid'a ba sa son sa hadisul jariya annabi tambayin da ya mata ta ci jarabawa cewa mai imani ne sai ce sai ce da ita man ana ke wai za a yanta ta ne ta zama ya amana su zama mumina man ana yace waye ni tace anta rasulullah sai yace da ita aina allah ina allah yake kaji ina allah yake tace fi sama yana sama annabi yace ya tikha fa inna mu'mina ka yanta ta mumina ce la ilaha illallah sunna tauhid ka fassara yanda yazo kurin ka wuce ka huta kana kame kame baka san ma meye hikimar da yasa suka kauce wa abun ba kana nan kana ta bi ka kauce wa gaskiya ka kauce qur'ani wa man zanna to bari ka ji wata barnan mala abin da yau karatun babba da sai dai hakuri wa man zanna annahu yuhibbul kufra wal fusuqa wal isyan akwai wanda suka ce ai Allah yana son kafirci yana son fasikanci yana son sabon Allah duk komai ma yana so kama yuhibbul da'a kama yadda yake so a bauta masa haka kuma yake so a saba masa haka yake son kafirci haka yake son sabon Allah su ma wannan wani masharabin ne su ma wata al'ummaci wai a wurinsu kasa me suke cewa da ka bi Allah da karka bi shi da ka yi sallah da ka yi zina da ka yi cata da ka zama ɓarawo da ka zama mai sana'a duk ɗaya ne a wajen Allah duk Allah yana son sa ce ku ba bayi ba ne ce bayi ce ana za a son bayi ka san me dalilinsu suka ce da baya son kafirci da baya son sako ai da bai bari aka yi ba da ka tun da kaga ana yin sako ana kafirci a bayan ƙasa to yana so kai ma ka je kai kar ka yadda a barka a baya tab ai wannan barna sai da shan ruwa a kwarai kwarai ai ka ji makogoron ka ya bushe ai duk zan gama da su ina zuwa kansu ai ku dai ku ta kallo na kawai ni kuma ta sha ka san ko injin nika ne aka tada shi ga akwai drum din ruwa guda biyu a gefen sau to haka abin yake yi ai injunan da suke aiki suna buƙatar ruwa Allah ka raba mu da bata shi sa malam wani duk wa'azin da zaka yi masa wala bai zai dauka ba kuma yanzu kafaran nan wasu na duniya da kike ganin su kawai kawai suna ganin mu mahaukata ne wani bai ma yadda wai kana magana wai mutuwa wai kiyama shi magani kawai kawai yanayi in ka mutu ka mutu shikenan an gama duniyar duk wanda ya tafi shikenan ba wani magana wani wai yana da gobe babu kai ne kai yadda wai akwai wata kiyama wai za a tashe kake ta wahala kanka kana wani sallah da azumi da zuwa masallaci har da zuwa makaranta da wuri su wallahi ba ruwansu da shi arna ne kwarin ɗan iska cikakkun mutanen banza saboda haka akwai wanda yake ganin ma musulmi da yake karanta qur'ani yake sallah aikin banza yake kawai to ai wani bai yadda ma akwai Allah ba duk ba wa Allah ake yi ba to ya rugurguje Allah ma bai yadda akwai shi ba wani ya ce anya malam akwai Allah nan kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya ce anya malaman nan ba yaudaran mutane kuke ba kuna ta Allah Allah wayin shi lamarin Allah nan a ina yake ne shi kaga wannan yayi nisa ya halaka amma bai tambayi kansa wasu abubuwa a jikinsa yanzu ba an ce kana da rai ba to ina ran amma ka yadda akwai rai ashe akwai abu na jikinka ma ka yadda akwai shi baka san kuma yadda yake ba to dan an ce ma Allah yana nan baka ga inda yake ba me damuwa a ciki yanzu an ce kana da hankali yayi yana ina amma kowa ya yadda iya da hankali in aka ce mahaukaci ne ke ni za ka ce mahaukaci subhanallah hankalinka namiji ne ko mace dogo ne ko gajere baki ne ko fari subhanallah amma ka yadda kana da shi amma an ce akwai Allah sai ka zo wai kana musu wai wai ba Allah yaro na gani musulmi cikin musulmai ko da yake arne ne wannan ba zan ce musulmi ba yana yana magana yana cewa ku da kuke cewa akwai Allah ku kawo shi sai na harbe shi wallahi tallahi kai fada ina da shi a wayata da ce a bashi sai ya sa pistol ya harbe shi saboda tsabar izgilanci da rashin mutunci mal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi Allah mai haƙuri Allah mai haƙuri Allah mai haƙuri ni kam na daɗe ban ga rashin mutunci wani ne turo min daga wace jiha ne yana yana magana yana ya damu ice yanzu mala a bar waɗannan suna da ranar to ni ba hukuma ba ne ni mai wa'azi ne amma in muna da hukuma in dai muna da hukuma mutum ya fito wannan ya faɗi wannan ai bai kamata a kyale shi ba to amma tun da ba addini bane a gaban su da wani ya zo ya zagi Allah ba abin da ya dame su ba su da wata doka da za ta hukunce so ba shi ba Allah bane a gaban su wa man zanna annahu la yuhibbu wa la yarda wa la yaghdabu wasu kuma suka ce ai magana Allah a ce yana son abu ko ya yarda ko ya fushi baya yi wala yuwali wala yuadi baya kaunan wani baya gaba da kowa wala yaqrubu min ahadin baya kusantar kowa wala yaqrubu minhu ahad kuma kowa baya ma kusantar sa wai kaji ana wani kusanci Allah jama'a ku ce kai da Allah ba a yi Allah baya kusantar kowa shi ma ba a kusantar sa duk wanda ya faɗa ka faƙar zanna bihi zanna sawwa wa man zanna annahu yusawwi bainal mutadaddaini wanda ya zaci cewa wai ai abubuwa masu cin karo guda biyu ma duk ɗaya ne a wajen Allah Allah ya daidaita su daga duddu ne shine mutadaddaini aw yufarriqu bainal mutasawiyaini ko kuma Allah yana raba tsakanin abin da yake daidai guda biyu min kulli wajin ta kowace fuska aw يحبط طاعة يحبط طاعة العمر بكبيرة واحدة wai da'ar da mutum ya yi iya tsawon umurinsa rayuwarsa gaba ɗaya in ya yi laifi ɗaya Allah zai rushe zai rushe shi gaba ɗaya ta kunu ba da hada ya zama to bayan wannan da'ar da ya yi fa ya khuludu fa'ilu hafin nari wanda ya ainihin aikata wannan abin zai zama yadda wame mai a cikin wutar abada abadal abidina bi tilkal kabira da wannan faqad zanna bihi zanna sau'i hakika yayi wa Allah mummunan zato cewa suke masu wannan tunanin da kai kafirci da kai sallah duk ɗaya ne a wajen Allah yace kuma duk abin da mutum yayi na ibada komin ibada da yi abu ɗaya sai zai rushe aikin banza ka yi don haka me ya amfanin ka bauta masa don kayi laifi ɗaya ya ƙona ka ai wannan ɗin ai izgilanci ne ai mutum ya ƙare rayuwarsa ya zo ya shirka ake nufi Allah ya ce duk wanda ya shirka da Allah faqad habita amalu wa huwa bil akhirati min al-khasirin aikinsa ya rushe to sai suke cewa me amfanin wannan addinin da za ka zo ka kare rayuwarka ka yi laifi an rushe maka aiki ka shiga wuta har abada kar ka yi suka ce za ka je ka ga mai saɓon ma an sa shi aljanna mai amfanin ibadar ibn qayyim yace bil jumlati faman dhanna bihi khilafa ma wa sababihi nafsuhu duk wanda yayi wa Allah zaton sabanin abin da Allah ya sifanta kansa da shi aw wasafahu bihi rasuluhu ko annabi sai sifanta shi da shi aw abtala ma wasafa bihi nafsa ko ko ya bata abinda Allah ya sifanta kansa da shi wannan yana magana kan yan bid'a da sufaye masu tawilin sufofin Allah faqad zanna bihi zanna sawi yayi mummunan zato ga Allah kaman zanna anna lahu waladan kaman wanda suke cewa yayi ma to ga wasu kuma cewa suke yayi ma Allah ya ma yana da da yanzu yan kirista masu cewa Yesu almasihu dan Allah ne ƙararrafa suke cewa dan Allah ne Jesus the son of God. A'udhu billah. Wallahi Jesus is not the son of God. He's the servant of God. Au sharikan akwai masu cewa ma yana da aboki. Au shafi'an akwai mai cetonsa bi ghairi idnihi. Akwai mai yin ceto ba da izininsa ba ma'ana in an zo kiyama ba ba yana cewa wai man dalladi ya shawo inda illa bi idni ba to akwai wanda zai je ya ceton ma ba ko Allah bai yadda ba ma zai ceci mutane. akwai mana kun manta ne ya kuke zazzare mai da ku da kuke abin nan ha ko sai an fasa baki an yi bayani akwai wanda ya ce duk wanda ya bi malaminsa ya bi shehinsa ya bi waliyinsa ya ce yana zai je kiyama da da riga mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu wannan wallahi da kunne na naji ya ce kowane aljihu zai ɗauki mutum dubu saba'in zai zo zai yi lodi idan ya yi lodi ya sufa ya tafi zai je tsunduma gidan aljanna ya ce wallahi ko Allah baya su wallahi sai an shigar da su aljanna haka ya faɗa wallahi da kunne na na jiwon ɗan tabargaza yana faɗa ni wato wata magana wato in an faɗa subhanallah irin mutane yan hakikan nan masu faɗan maganganun suka ga dama ya ce ya rantse da Allah ko Allah baya so wallahi idan ka yi abu kaza abu kaza wallahi sai ka shiga aljanna kai wani shi ma wallahi sai ya yi challenging ɗin Allah in dai ka aikata kaza bai shigar da kai ba aljanna ba wani wuridi ne ya bayar ban haddace shi ba kuma ba na son haddace shi saboda tsautsayi kar ma mutum ya je biya shi wata rana ya ce duk wanda ya mutu yana aikata wannan yayi wannan sau kaza to ko ya ko ya mutu Allah bai sa shi aljanna ba a tambaye shi shi zai challenge din Allah ai mutanen ba san Allah ba yi to irin waɗannan maganganun ne ba sa so a faɗa a cike suke da littafansu tarkace shirme da rashin addini ai mun faɗa muna maimaitawa duk ɗan bid'an da ya isa ya ɗebo takaddunsu da littafansu su ta karanta mutane yanzu ai mutane kowa ya waye ku yi bayani yanda muke ɗauko littafanmu na sunna muna bayani ku ɗauko ku biya ba sai ma mun ɗauko ku ɗauko ku biya duniya ta ji zai yi ne akwai littafan da in ka je a nan kasuwa da ake sayarwa nan kasuwa kurmi wallahi sai dai ka canja kama wallahi ba za a sayar maka ba to in dai kayan arziki ne me yasa ba za a sayar wani ba in dai ka je sai a ce mutanen ne mutanen ne kuka sayar musu littafi ne ko an buga a to tun da an buga shi ana so duniya ta sani me yasa za a ce saboda shi wannan dan alu sunna ne ba za a sayar mai ba sai dai fa ka tura wani ya tafi da dogon carbi a wuya da abin nan ka sallame shi daga baya ya je siyo maka don kayan arziki ne a zo a ce ana ana ana abin yanzu sai bukari don haka je ka sai bukari ko bulugul marami sai ka canza gaba wallahi na muku rantsuwa akwai littattafan da Allah baka isa kai ahlus sunna kai tsaye take ka je ka ce a baka ce a baka ba sai an dudduba duma mana waye ne sai an duddu kai Allah raba mu da aikin banza eh bid'a ba ta yi ba ai bid'a kayan banza to amma muna nan muna challenge muka ce a zo a karanta ku fito da su in ba za ku iya ba mu lissafa muku littattafan littafin kaza da littafin akwai baituka wasu da Hausa aka yi su a garin nan aka yi su na rantse da Allah ba za su karantu ba Allah da Hausa ne amma da ajami ya rubuta mai baitin ya mutu bana son bari sunan shi kuma yana nan littafin ana sayar da shi a nan kasuwar kulmi a biya shi a zo a karanta a yi wa mutane sharhi in zai yiwu bai zai sharhu ba saboda suna ta ratsa gidan kowa matakka za ta fara inkari sai kai mala wannan bai ba ɗanka kan damu muna tare da shi kana nan kana ɓata lokacinka tuntunin yaran nan yawanci wallahi sun gane suna yawancinsu Allah wani yana yana cewa a bari dai mu lallaba a rabu lafiya amma mun san cewa suna ita ce daidai bid'a Allah wadaran bid'a su ma da suke kai suke tsofaffi muna fatan kar su mutu Allah ba su yi kwanto ba da haka ibn al-qayyim yake cewa duk wanda yi wa Allah mummunan zato irin wannan fagar dan nabi dan nasau kaman dan anna lahu waladan ko na fada aw sharikan aw shafi'an bi ghairi idnihi aw anna bainahu wa baina khalqihi wa sa'ita akwai wanda ma yake da ra'ayin cewa ai tsakanin Allah da shi da halittarsa ai akwai tsani ma'ana kai baka isa ka je wajen Allah ba sai ka kama kafan suwa ne ba sa fada gashi a littafi ana bayani wai kai kai kai isa ka je ka kira Allah halar Allah kai ka isa ai sai ka kama su shehu wani da wali wani hana mutum ya je ya bi Allah sai a ce sai ya rike wani wai Allah ya ba ku mu samu Allah ya ba mu dai ku samu yarfa'una hawaijahum ilayhi ka duba malam wata tsiya wai sai dai ku mika bukatun ku zuwa ga wannan dan adam din wasi dan tsani din lada din ku gaya mai ku gaya mai to kuma shine ya isa ya je ya samu Allah kuma qur'ani ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون in ba ina suka tambaye ka dangane ni ce ne da su ina kusa da su Allah ya ce yana kusa da bayinsa yaya wani zai ce baka isa ka riski Allah ba bara ka kira Allah ba sai ka kira su wane ya wali wane ya shehi wane a mana hanya haɗa mu da Allah in ya ga dama ya jona ka in ya ga dama kuma ya gundule ka habba habba da dai kun gaya wa mutane wannan a da amma yanzu ku zo ku faɗa ku gani ku sha mamaki wa zai yadda da wannan shirbucin ƙofar Allah buɗe take ko yaro ƙarami mai fitsarin kwance zai kira Allah Allah zai ji kafiri ma fa in ka taba shi zai ce Allah kafiri wallahi wani kafiri ya sha duka ya da ku yana Allah Allah ba ya sallah fa amma da ya daku Allah yake kira mun wallahi wannan sai ga Allah ya ji shi ya sauƙaƙa masa mace ba za ka je ba ku roƙe mu ku kira mu mu za mu ku hanya mu haɗa ku da Allah sai a hana ka zuwa wajen Allah sai a ce sai ka riƙe wani har arziki fa cewa suke idan ba ku bi mu ba za ku samu arziki ba malam jafar wata yana mana karatu Allah ya mai rahama yayi fada akan wannan abu yace yace an rena mutane hankali yace to ni ni nan ban yadda da wannan shehunnan naku da waliyan naku ba ni ban aminta da su ba kuma Allah nake kira yace ba ga riga na saka ba ba ga mota ina hawa ba to waye bani ni ya za a ce wai duk wanda bai bi shehin ku ko bai bi waliyin ku wai bare arziki ba ga gida na gina ga motar hawa na wa ga abinci na ci ni kuma ba ruwana da waliyin naka na ruwana da shi kuma na roƙa Allah ya bani wai a ce wai wai in kuku suke su wallahi ba ku rahoto ba ba ku samu arziki ba to duk wanda muke samu yanzu ba ƙaryar banza ce ƙarya ne tunda ba ku ji tsoron Allah ba kuka faɗi abin da yake ba haka bane ba to kuma dole a yi wa mutane bayani ba haka bane ba kowa ya tsaya matsayinsa in wali wali ya je ta walittakansa shi can tsakaninsa da Allah ya je ma aljanna yake ne ta yi tsakaninsa da Allah ya zai zo shiga gonar Allah ya zo ya mamaye wai ba za a iya zuwa gonar Allah ba ba za a yi kaza kaza in abu kake kai ya haka ku zo ne ba ka zo ana muku addu'a ka je ka lalace ha yanzu idan na yi alwala ne sallah karfe uku na tashi na kira Allah Allah bai zai ji ni ba ha malam mutum yana da arziki yana da rufin asiri wai sai wani ya ce maka wai wai wannan arzikin fa dan mu ne da ba dan ka rike mu fa da ka talauce wallahi haka suke gaya wasu mabiyansu mutum ta hidima ta hidima hidima hidima hidima in kana dainawa za ka samu matsala kai da yake diga ne kai kai fa ka je ka bude kasuwar ka kai fa ka kasa kayan ka kai kai yawon Lagos da Kwatano da ina ne ka je kana sayo kayan kana komai kana samu arzikin ka daidai gwargwaro kuma wani can a gefe ce wai ai albarkacin su ne kake samu kuma albarkacin su kake samu kuma idan ka je ka kai mai taimakon dubu talatin sai ya kusa yi maka sujada a'a malam ya ce alhaji hadda wahala to Allah ya saka muku Allah muku albarka sai kuma ya ce albarkacin mu kuke ci a'a a'a ba malam a'a malam kana ce albarkacin mu ne yanzu mai hankali ya kamace bai kamata ya gane wannan ba wanda ya ce kai dan albarkacin sa kake samu kuma kuma kai kake dauka ka bashi kai kake biya mai kudin umara ya je amma hoidu albarkacin mu kuke ci wato ba abin da ya fi sunna daɗi in mutum ya gane sunna wallahi duhun kai ya duhun kai mutum ya rayu a cikin bid'a sai sa ka ta roƙon Allah Allah raba ka da bid'a malam ba ta yi ba ba ta yi ba ku samari ku waye sosai ku gane addini fahimta na kwarai duk abin da baka gane ba ka tambaya Allah ya ganar da mu bari nemi wajen kwana da Allah ku taimaka mu ina zan kwana aw zanna annahu menene yawa aw aw aw aw an anna ma indahu yanalu bil ma'siyati to kaji fa dan Allah wata tsiya wancan yace ai ba a samun Allah sai da kama kafa haka za a ce ma kai baka isa ka je ka kira Allah ba sai ka kama kafa kuma su za su gaya maka wanda za ka kama kafar tasa kuma ba za a ce kama kafar ubanka ba bai zai yi ba su za su zaɓa su ce wane da wane da su ake kama ƙafa duk muna da shi wallahi a rubuce a cikin littafai ba lokaci ne kawai sauri nake na gama wannan wallahi amma duk wanda ke sauraron karatun suna da tauhidi ya san malamai suna yin bayani to wannan bata ce yarfa'una hawaijahum ilayhi aw anna ma indahu yanalu bil ma'siyati kama yanalu bil ta'ati wai ai duk abin da yake wajen Allah ko saban Allah kai zaka samu ko ma abin Allah kai za ka samu wai ma'ana da ka bi Allah da ka saba masa duk ɗaya ne sai su zo su ce a ba kafiri nan ba ma ya samu kuɗi haka suke batar da mutane ba ga arne nan ba ma yana samun kuɗi ba ga ɗan giya ba yana samun kuɗi da haka ma inda Allahi yunalu bil ma'asiyati kama yunalu bil ta'a abinda ko ka bi Allah zai baka ko baka bi Allah ba ma ma'ana ko aljanna kake nema in ka bi shi zaka samu in ma aikin banza kai zaka samu wani fa sallan ma daina wai gaba ɗaya bari aka ce ya yace ai mu ai mun kai ƙarshe ai wallahi wallahi wani ma cewa yayi salati annabi oba yanzu yana bin Allah bashi shi ma wannan da kunni na naji ina gaya maka riwaya bi sanadin alim yawwa da kunne na saboda kafin hujja yace yayi salati ya yace shi fa ko yanzu ya mutu Allah ya tashi shi dai ba Allah bashi ba dai salati ba yace ko bai ƙara yin salati ba har ya mutu bai da bukatar shi to haka suke ba mutane zikiri ka je ka ta kaza kuma zikirin a baka na bid'a wanda ba na daidai ba wai sai a ce wai wai ai kai yanzu kai fana'i ka ma kai karshe ma ka kure Allah abinda ake nema nambar da ake nema ka ma kure ta ba shi yasa za ga an ba wani mutum zikiri har ya haukace ba Allah rawi yace yace suka ba shi zikiri da la ilaha illallah la ilaha yace yana zuwa mandauri ya samu wani hatsi ya cusa kansa yana la ilaha illallah Allah rawi ne fada ko ba shi bane a garin ne ya faru ko bai faru ba Allah ji kan Allah rawi ka duba ya fahimci cewa bata ne dora mutum akan wannan shi wannan an dora shi yana ta wannan yana ta wannan wai ya haukace ku ta ambata Allah sai an ce kuma haukata ne yanzu annabi ne zai ce ka ta ambatan Allah ka haukace wai ku ta kiran Allah sai an ce kuma haukata shine dai kama yana ta yi yana ta yi wai dan a ce shi ma haukace yaje ya samu wani tarin hatsi ana auna hatsi a mandauri yaje cusa kansa yace ku daga shi Allah jikan kala rabi kaga barin ga maka wani abu da zan rufe da shi naga kun kashi sani ba barin ga da ai ka san harka ta tauhidi yanzu ba a daga gaba dole mu yi bayani dalla dalla mutanen nan sake wasu yayi yawa wato ina so na gaya muku wani abu guda kun ga kallar rawi da kuke gani Allah masa rama wallahi ko Sheikh Abubakar Mahmud Gumi an tambaye shi akan kallar rawi yace yace akwai karatu sai dai wargi na gare yace yana da ilimin tauhidi yana da karatu akan daidai sai dai yana da wasa galiban wallahi in kuna sauraron karatun ƙalar za ga yana da kula da janibin tauhidi shi sa ba sa son sa har ya mutu ba sa son sa kawai shi dai shi dai bai fito dai yace shi ahlus sunna ne kaza kaza da sauransu ba kuma da yan abubuwan sa dai na wasanni da yan gargajiya akwai gargajiya kuma a cikin sha'anin sa amma da yawa cikin abubuwa da ake na shirka da bid'a wallahi in ka ce yanzu kai Allah zaka ce wa kaza kai Allah zaka ce baga har cewa yake wannan magana da ake cewa wai idan an zo kiyama wani zai cece ka wani zai ce baga yayi karatu akai ba kai bai yi ba kane bai yi bane yayi bayani a'a kwarai da gaske duk wata bid'a da ka sani wallahi dan rawi galiban yayi bayanin ta Allah sai dai gajiya wa dan adam a matsayin sa dan adam ne gajiyayye amma yayi kokari wannan mutumin a garin nan ya rayu kala rawin nan a lokacin da ake jifan masallacin ahlus sunna a lokacin da ake hana mutane sallah a bakin hanya ko a hana su kaza haka kala rawi ta zabga karatun nan a nan gindin shi a wuce ni din nan da nake magama na baka magama na na sha hawo keke na daga gadon kaya wallahi lazai mu mama ta suwa sai sha ɗayan dare ba wai fa tashi da karatun ba a'a ai baya zama sai ta tsakiyar dare kala rawi kwarai ku ku sani ba ina ai karatunsa ai ba da wuri yake farawa ba ina ai yana sa su malam waye ne su fara share fagi ai sai daga baya yake zuwa irin sha ɗaya sha biyu ya taho da takwabinsa yana haka kama jalla na sha zuwa karatunsa na sha zuwa wallahi in ɗauki abin da zan ɗauka in bar masa abin da zan bari dan na tabbatar wallahi ina tarayya da shi da yawa a cikin babin tauhidi ni ban sanya aka yi karatun yau ya zama a haka ba amma dai haka Allah ya ga dama muna fatan Allah ya mana mai kyau Allah ya dora mu akan tauhidi Allah kuma ya kashe mu akan imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayi hakuri ba tambayoyi yau insha Allah